الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukan da yi yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahama shi da tausayin shi nuna muna wannan lokaci mai tara albarka wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da tara ga watan Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da sha tara ga watan uku miladiya shekara 2000 da ishirin da hudu ya inganta wannan kuma insha Allahu ta'ala shi ne darasinmu na takwas sakamakon jiya ba mu samu muka yi karatu ba taken karatun namu shine karatun hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi aka yi zama lafiya ga musulmi ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bani ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai ba mu gushe ba muna cikin wannan sura mai tarin albarka ita ce suratul baqara a inda za mu tashi faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين wanda kahin nan mun karanta ayoyi kusan guda biyar wanda suke mana halayya na mutanen kirki halayya nawa na bayan Allah ya aljanna su ne wanda suka yi imani da gaibi suke tsayar da sallah kuma suke ciyarwa daga cikin arzikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya azarta shi ya azarta su da shi kuma suka yi imani da alqur'ani da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma suka yi imani da annabawa da littattafan da suka zo da su kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai tsaye kuma sai muka shiga bayani na wa'anda suka kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala ina aya ta shidda a cikin suratul baqara inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna zuwa aya ta bakwai su kuma wannan suna muna magana ne kan kafurai wanda kafurcin su yake yi karara kamar yadda muka yi bayani nau'i'ika na na kahunci shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa daidai ne gare su da an yi musu wa'azi da ba a yi musu wa'azi ba ay khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa sabida ni duk wata hanyoyi da Allah subhanahu wa ta'ala yake budewa a fahimci addini Allah subhanahu wa ta'ala ya miƙe musu wannan hanyoyin wa lahum azabun azim kuma Allah ya yi musu tanadin azaba wadda take mai girma to Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga cikin wannan bayin masu fuskantar hushin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tsare mu daga cikin bayin nan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kafirci ya tabbata gare su da an musu wa'azi da ba a musu wa'azi ba ba za su yi imani ba lallai wa'azi yana tasiri ne gabawa wanda yake mai imani kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minina sannan kuma akwai wanda da an yi mishi wa'azi da ba a yi mishi wa'azi ba ba zai imani ba ana yi mishi wa'azi ne kawai na sabke nauki kamar yanzu misali fir'auna Allah subhanahu wa ta'ala yake wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha kaga fir'auna ma Allah ya ce in an ji a yi mishi wa'azi a gaya mishi magana mai daɗi ko da zai yi zai tuna ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala amma Allah yana da cikakken ilimi kan cewa ni fir'auna ba zai taɓa imani da annabi Musa ba to sai kuma wanda suke su kuma za a yi musu wa'azi sai kuma su yi su saba ma wa'azin kamar mi kama wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wanda in kayi musu wa'azi za su cewa ni sami'ina wa ataina mun ji amma mun saba su ne mi yahudawa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu da su to kun ga cikin wannan mutanen guda uku da muka yi bayani wanda wa'azi zai tasiri kansu su ne wa musulmai wanda suke masu imani Allah ya ce ma annabi fa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin wani Allah ya ce sayazakkaru man yakhsha ai wanda yake tsora Allah subhanahu wa ta'ala shine ni zai rabauta haka yake a tunatar sabi da tunatarwa tana da amfani ga mai imani yasa sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin su ibn mas'ud su ibn abbas Allah ya kara musu yarda suna girmama faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu kun ce da kaji an ce ya ayyuhal ladina amanu to kawai alkhairi ne Allah subhanahu wa ta'ala zai gaya ma ko dai Allah ya gaya ma abinda in kayi shi zaka samu tsira duniya da lahirarka ko kuma Allah ya gaya ma abinda in ka kaurace mishi zaka samu tsira duniya da lahira shi yasa kuka ce to in zabda kake kansu ka saurari faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ba za ka taɓa jin abin da Allah zai gani shi ya ayyuha alladhina amanu ba wanda ya cuta ma ko kuma ni wanda ya addabe ka to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kaga su wannan wanda da ka musu wa'azi da baka musu wa'azi ba ba za su yi imani ba saboda Allah ya yi ya rufe wannan zuciyar tasu ya liƙe musu kunnuwa ya shahe musu idanuwa kuma ya yi musu tanadin azaba wadda take mai girma ce sakamakon mi sakamakon wannan kahuntin nasu wanda kamar da nake ni bayanin kahunci kahunci nau'ika guda hudu wanda babban malamin musulunci imamul bagawi ya kawo Allah subhanahu wa ta'ala yayi mishi rahama kuma Allah ya tsare mu da dukkan nau'ikan kahurcin nan guda hudu za mu tashi inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minina ai Allah ya ce wa minan nas daga cikin mutane man yaqulu amanna billahi wanda wannan ayoyin malumai suka ce su kuma suna munani suna muna bayanin suwa ne ne munafikai can masu imani nan kawarai nan kuma an shigo munafikai sai Allah ya ce to kaga daga cikin mutane man yaqulu amanna billahi ai akwai masu cewa mun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir mun yi imani da ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce wa ma hum bi mu'minina ai da ɗaya ba su taɓa yin imani ba yukhadi'una Allah wai suna yaudara Allah ne wallazina amanu kuma suna yaudara wanda suka yi imani sai Allah ya ce wa ma yakhda'una illa anfusahum ai ba kowa ba suke yaudara sai kawunan su wa ma yash'uruna sai dai su ba su sani ba Allah ya ce fi qulubihim maradun a cikin zuciyoyinsu akwai rashin lafiya fa zadahumullahu marda sai Allah ya ƙara musu wannan rashin lafiya wa lahum azabun alim bima kanu yakdibuna sai Allah ya ce ya musu tanadin azaba wadda take mai raɗaɗi saboda abinda suka kasance suna ni suna ƙaryatawa to sai Allah ya ce daga cikin mutane wanda maluman tafsiri sun yi maganganu kan wannan aya su wane ne take take magana kansu wa minan nasu man yaqulu amanna billahi so wasu suka ce asali wannan aya tana magana kan yahudawa ne ko kuma tana magana kan manyan-manyan kabilu ne da larabawa irin su aus da khazraj wasu kuma suka ce a'a wannan aya tana magana kamar yadda shi kuma eh tana magana kan ubayyu bin salul eh wasu kuma suka ce wannan aya umuman tana magana da munafikai ne baki daya in ka ɗauki a bai ji ba wadda ta yi rijayi ita fassara alƙur'ani matuƙar ba ta fi karo da juna ba duka a cewa a duka ida magana baki ɗaya tana magana kan munafikan ne ai hatta su su ubai bin salul in munafiki ne suka yi ko lokacin da ana yana ubayyu abdullahi bin ubay bin salul ko ya ana shirin nada shi ya zama mai shugaba na wannan kabilun guda biyu sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi hijira daga makka sai sai madina to ko da aka je sai al'umma suka shagaltu da addini suka yi watsi da harakar wannan tashi mutane suka yi ta shiga musulunci suka yi ta shiga musulunci ha aka yi watsi da maganar shi shi ta a naɗa shi sarki wasu suka ce a sai lokacin da aka yi yaƙin badar mutane suna ta fahimta addini ana ta shiga addini shi ya ga fa har yanzu shiru to sai aka samu daga cikin su munafikai sai suka rinka shigowa musulunci muna ganewa suna shigowa musulunci ne dan dan a ce su ma suna tare da tahiyye wasu su suna shigowa kuma danni dan idan a kare musu jininsu da dukiyarsu saboda ni in baka ce ka yi imani ba za a yaƙaƙa jininka ya halitta muna fahimta shi kuma babban malami imamul bagawi sai ya ce ai wannan aya tana magana ne kan munafiqai sai ya zana wasu daga cikin sai irin abdullahi bin ubayy bin salul da irin su mu'attib bin qushayr da wajid bin qais wa ashabuhum shi kuma babban malami imam bagar yace wannan aya ta sabka kan mu kan wa'an ga mutanen ne kamar yadda duka wannan fassarar an samu ta daga sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shi yana ɗaya daga cikin babban matsalar shi wanda shi ne ake cewa shugaban mulahike baki daya ko miyai saboda wannan shi yanzu yana bakin ciki dan mutane sun rabu da al'amarin shi sun rabu da al'amarin shugabanci sun kama annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shi sai yake kallon cewa ai zuwa annabin ne ko ko annabi ma shugabancin ne yake so shi yasa mutane suka wace kamar da in ka dauki ibn kasir ya kawo wannan to shine inda yake cewa ya quluna irja'na ila almadinati la yakhrujan al'azm min hal azal ko wai har yake cewa har in muka koma ina har in muka koma madina a masu izza in gidan sarakai za ku kaskantar da wanda suke su ba kowa ba ai annan muhammad sallallahu ba dan madina bane ba zuwa ne ko bako ne a la yakhrujan za a ma hitar da annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to Allah ya raba mu da munafici to kun ga zan iya cewa duka maganganun nasu baki ɗaya sun ƙare ne baki ɗaya kan munafikai tunda duk wasu mutanen da ake zanawa ɗaiɗaiku ba abin da suka yi sai ni sai munafici kamar yadda jiya mun ɗan shekarar jiya ko mun ɗan so bayani dangance da nau'ikan munafici kamar yadda imamu sa'ad yake cewa abinda ake ce ma munafici shine izharul khair mutiya bujiro da alkhairi wa ibtani shar sai mutiya koyi shari mutiya rinka nuna ma gabaki yana tare da kai ya rinka take ma huska a amma kuma a zuciyar shi shari yake nihi da kai wannan shi ake ce ma munafici sai mana yace wa yadkhul fi hada ta'rif an-nifaq al-i'tiqadi wan nifaq al-amali to kamar da muka ce munafiki akwai babba akwai karami sai mana yace akwai nifaq al-i'tiqadi shi ne munafiki na aqida sannan akwai nifaq al-amali munafiki na aiki sai kawo misali yace kallazi zakarahu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayatul munafiq thalatha ko alamomin munafiki guda uku ne idza hadatha kadaba yana magana zai yi so ƙarya wa idza wa'ada akhlafa idan yayi alƙawari zai saba alƙawari wa idza tumina kana in kuma ka bashi amana zai ci a wani ruwaya sai ce wa idza khasama fajara in aka yi hukuma da shi to shi sai ya wuce gona da iri kan wannan hukumar da aka yi da shi kun ga wannan shine ake ce ma nifaqul amali munafici na aiki ba wai munafici bane na aqida wanda mutum abin da ya idirce a cikin ranshi ka kumanta eh a tafsirin innal ladina kafaru sawa'un alaihim anzartum am lam tunzirhum la yu'minun mun yi bayanin kafirci guda hudu ko muka ce ni akwai kufrul inkari akwai kahunci na ka kore ma Allah subhanahu wa ta'ala sannan akwai kufrul jahud wa kufrul ilad wa kufrul nifaq a to duka mun yi bayanin wannan kahurcin guda hudu to yanzu kufrul nifaq kun ga ayyaci gona kufrul nifaq shine kufrul i'tiqadi kamar abin da ka kudurce a ranka ya zama da gabacinka kana ga yin kai imani da Allah a amma a zuciyarka baka yi imani da Allah subhanahu wataala ba wannan shine nifaqul i'tiqadi munafiki ne na aqida abinda mutum ya kudurta ma rai to shi nifaqul amali shine wanda muke bayani muka ce munafiki ne wanda bai wanda bai hidda mutum daga cikin addinin musulunci sai dai mai yin shi shi ma annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ba zai shiga aljanna ba shi ne wanda in yana magana sai ya je so ƙarya in ka lura ƙarya yanzu bin ma mai da ta komi ba ƙarya ta zama ado gare mu tun daga manya har ƴan ƙanana sai ƴan kaɗan daga cikin mu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi marahama hatta yara ƙanana sun iya ƙarya yau in ka zo cikin kasuwancin mu ƙarya ta yi yawa cikin ayyukan mu ƙarya ta yi yawa cikin mu'amalan mu ƙarya ta yi yawa hatta cikin gidajen almamakin mu ƙarya ta yi yawa to duk wanda ya ɗauki ƙarya ya sa a rayuwar shi zai wahala tun duniya da lahira haka in ɗan kasuwa ne annabi ya ce Allah ba zai sa albarka cikin kasuwancin da aka yi ƙarya ciki ba kai ƙarshe ma annabi ya ce ka ci gaba da ƙarya za a rubuta ma za a ma kashe za a ma shaida wurin Allah na kai maƙaryaci ne to duk wanda ya samu wannan shaidai zai zama da duk magana da za yi cikin mutane da kyal a yaban shi ko da gaskiya ya zo da ita sai a ce ba dai wani bane yin magana to ku saurara shi yasa ana ba da labarin ɗaya daga cikin magabata yana yaro ƙararrami zai tafiya karatu sai mamman shi take mai wasiya take ce mishi ka ji tsoron Allah duk abin da za ka yi kakka kuskura ka yi ƙarya sai ɗan daba suka tarbe su da ɗan daba suka tarbe su kowa ana ya kawo kuɗi mutane duk sun ɓoye kuɗi shi mamman shi ta ɓoye mai kuɗin can cikin jikin shi kowa yana kauce-kaucen kuɗi shi sai ya yi wurin ɗan daba ya ce shi yana da kuɗi ana mamaki kai yaro karami kowa na koyon kuɗi kai ka ce kana da kuɗi yace shi yana da kuɗi aka tsaye da shi haurin shugaban ɗan dabai aka ce me yasa baka ga mutu ko baka san mutuwa ne ne yace ya san mutuwa ne ne mana to me yasa kana kallon mutane kowa na koyo da kuɗi kai ka hiddo ka ce kana da kuɗi yace mamma ta ce ta mun wasiya tace kai duk abin da zani kai in kuskura in ƙarya a rayuwa Allahu akbar yace to shi wannan ƙaryar ce ana wace da kuɗi shi yace bai da kuɗi yayi ƙarya kenan shi yasa shi ba zai yarda yin ƙarya ba dan haka akwai kuɗi tattare da shi aka ce shugaban ɗan da bai yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa ya tuba daga wannan aiki akwai wani kissa da ake badawa na wani bawan Allah wanda ya zo ce duk da kissar dai akwai maganganu kanta yace yana son yayi kaza ya aikata kaza ya aikata kaza annabi yace yana horon shi da yayi ya dai bar ƙarya ana ba ni labarin mutuna aka ce sai ya zo shan giya sai ya ce to yanzu sai ya sha giya annabi ya ce mishi ya sha giya in ya ce ma annabi yana kallon ya ma annabi rishin kunya in kuma ya ce a'a ya yi ƙarya kuma ya ma annabi alƙawari ba zai ƙara yin ƙarya ba to yanzu Allah ya kiyaye sai zamana wasu daga cikinmu musamman uwaye mata su suke koya mu iya ƙarya za ka ga yaro ya jawo abu cikin gida ya fashi za ka ga yaro ya yi ɓanna sai mammashi ta ce mishi in babanka ya ce waye kaka kuskura ka ce kai kai kai shiru ka kyale me ta koya mishi ƙarya mammashi za ta ja ki ko mammata za ta ja ta ta tafi gari da ita ta biya wani wuri ta biya wani wuri sai ta ce in babanki ya ce miki ina muka tafi kake kuskura ki ce mun tafi kaza da wuri kaza ki shiru ki ce ai wuri kaza kawai muka tafi menene ake wannan ana koya ma wannan yarinyar mai ƙarya ana koya ma wannan yaron mai ƙarya muna fahimta yan uwa to kudi ba yadda ƙarya take da tasiri cikin rayuwar mu yau komai za mu sai mun gama da ƙarya sai ɗan kaɗan daga cikin mu yau mutum in arme za yi ƙanya ta yi yawa suke bai da halin yin abu ya ce sai ya yi duka ina magana ɓangarorin guda biyu ɓangaren mata da ni da ɓangaren maza to Allah subhanahu wa ta'ala ya raba mu da ƙarya kun ga ƙarya ɗabi'a ne na ni na munahici amma munahici na aiki wanda shi ma bai yi shi annabi ya ce ba zai shiga ba zai shiga aljanna ba sai ni in yayi alƙawari ya saba saba alƙawari ba ɗabi'a bane na musulmi musulmi ba a san su da saba alƙawari ba ana san duk abin da musulmi za yi ya nuna shi musulunci ne Allah subhanahu wa ta'ala yana muna umarni mu musulmi mu cika alƙawari kamar yadda shi Allah bai cika alƙawari a kamar yadda shi Allah bai saba alƙawari muna fahimta dabi'a ne na annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba zai taba saba ma alƙawari ba haka magabata na ƙwarai in kuka yi alƙawari da su za ku ga suna ƙoƙarin su kiyaye wannan alƙawari akwai ɗaya da ana ba da labari shi ma daga cikin magabata wanda ya zo kasuwa ne ko ya yi sayayya kuɗin shi ba su isa ba ko ya aka yi sai ya ga wani ya ce dan Allah yana son dan Allah ya ara mishi kuɗi in sun haɗu rana irin irin rana ta yau ai kun san yadda ake cin kasuwa ko misali sati to in ma haɗu rana irin ta yau zan baka bai san shi ba ya ce amma tun da ya sa Allah zai ba shi Allah zai zama shaida tsakanin shi da shi sai ya ɗauki wannan maƙudan kuɗi ya ba shi rana irin cewa ya taho ya taho kasuwa bai samu damar tafiya ba irin sai an ƙetare ruwa ne ma za a tafiya garin to shi bai samu damar ya tafi ba kun san ya aka yi sai ya ɗauko icce ya ɗaga iccen ya jera kuɗin cikin icce ya ce ya Allah kai ne na sa gaba aka ba ni wannan kuɗi ya Allah ga amanan nan ga alƙawarin da ne ga wannan mutumin nan ya tsira iccen cikin ruwa ya ce ya Allah ya mishi kayan shi ya zo inda suka haɗu da wannan mutumin mutumin bai zo bai ce ka gani rayuwa rana irin to muka alƙawari da shi gashi bai zo ba to ko lahiya ko ko ba mutunan kirki bane ba kawai hamadi ce bai zo ba sai ya yi sai ya sai ya ga wani ice na yawo cikin ruwa Allahu akbar sai ya ce bari ya ɗauki wanga iccen ya kai gida a wakkala shi ko wani abu an yi da shi kariba yadda Allah ya koro ikin cikin ya zo gaba wannan mutumin ko da ya zo ana yana ɗauko ice ko da aka zo a haskara sai ana buɗe ice sai kuɗi ciki sai takarda ni ne bawan Allah da muka yi alkawari da kai zan zo rana kaza sai dai na zo bin samu wanda za ku kai ni ba bin samu damar tafiya ba amma ina ba ka haƙuri ga abin ka nan na rubuta na sa a haruwa na ce Allah ya kai wannan tunda Allah na sa gaba ka bani ya kai abu a hannunka ya ce Allah salli iko Allah mu yanzu da gangan za ka amsa kuɗin mutum bashi ka rinka haɗawa da Allah kai da kanka ka san da ka zo bashin nan ba da ne ka biya bane ba yadda ƙarya da cin amana ta yi yawa cikin mu'amalar mu duk abin da za mu ce mun sa ƙarya duk abin da za mu ce an yaudara da ha'inci shi sa babu ci gaba samsam a cikin sha'anin rayuwar mu amma kadi ba saboda ni Allah ne wanda ya sa gaba kuma ka kalli yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mai mutuncin shi shi yasa annabi da yake innal halalu bayyin ko wa innal haramu bayyin sai wa bainahuma umurun mushtabihat yace halak a hili take haram ba a hili take sai dai tsakanin halak da haram akwai wasu abubuwa wanda suke masu rikitarwa ne sai annabi yace famani taqa shubhat duk wanda ya kaurace ma wannan abubuwan wanda suke masu rikitarwa faqad istabra li dinihi wa irdihi haqiqa ya kubutar da mutunci shi ya kubutar da addinin shi mutunci ba wai abun wasa bane ba ka zo ka yi ƙarya mutuncin kai zube ka zo ka saba alƙawari mutuncin kai zube to kaga wannan duka siffofi ne na mi na munafici ba siffofi bane na mi mutum mumini mutumin kirki annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa duk wanda ya ci bashi duk wanda ya ci bashi ya mutu da wannan bashin a annabi yake bashin yana kan shi wani mai kuɗi ka taɓa ji a cikin unguwa yake ne yake duk wanda ya mutu ana bin shi bashi a zo zai biya bashi amma annabi yake duk wanda ya mutu amma wani mutum bashi yana ɗaya daga cikin abin da ke hana mutum ya shiga aljanna ko da ko a ka'aba aka yanka shi ko ya mutu shahada a can amma annabi yake mutumin da ya ci bashi yake ƙoƙarin ya biya bashi yake ƙoƙari sai dai Allah subhanahu ta'ala bai hore mai abun biyan bashin ba annabi ya ce to shi bashin ya dawo kanshi haƙi ya mutu da wannan bashin kaji yadda annabi yake kaunan mu a yake son mu da alkhairi amma annabi ya ce duk wanda ya ci bashi bai biya ba kuma yana da ikon biya ko kuma da ban so da ya ci bashin yayi niyyar ba zai ramka ba to wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai taba shiga aljanna ba ‘yan uwa ayar da ta yi kowace aya tsaho a alkur'ani aya ce wadda take magana kan bashi yaya ake ba da bashi a ya ayyuhan da zina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubu in za a yi Allah ya ce a zo a rubuta a nemo shaidu guda biyu maza in ba a samo maza guda biyu ba sai ta yi fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wahidun wa imra'atani in ba a samo maza guda biyu ba mutanen kirki to sai a nemo namiji guda da kuma mi da kuma mace biyu to kun ga yana nuna mana muhimmancin musulmi ya rinka cika alƙawari yau sai zamana mu musulmi mu ne ake samu ba ba mu cika alƙawari sai kai alƙawari da mutum sai ka saba alƙawari ka ga munafici kai wannan musulunci bai karantar da mu wannan ba hatta wanda suke makiyan mu makiya musulunci sun tabbatar da wanda ya zo da addinin bai saba alƙawari ba mace amana bane ba makareci bane ba lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar ma da annabi wa anzir ashiratak al-aqrabi annabi sai ya zo ya tara qurayshawa yace musu ya ku eh ƙurayshawa ya ku dangi na yanzu idan nace muku akwai mayaƙa ga sunan za su kawo muku hari kun yarda suka ce me zai hana ni yarda yanzu in nace muku akwai duka suka ce sun yarda yace me yasa suka ce ai bin taɓa sanin ka da ƙarya ba ba a taɓa sanin ka da cin amana ko yaudara ko saɓa alƙawari ba shi yasa sun kafin ya zama annabi suke ce mishi ne a al'amil amintacce in za ka ga mutum ya hana uwar shi da uban shi ajiya ya kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda ya san bai ci mishi kaya saboda ya sa annabi ba mai gari bane ko mahaici mu kuma za ka samu yanzu muna da awon musulunci muna mune ahlu sunna muna mune kaza amma za ka samu ƙarya ta yi yawa da cin amana da saba alƙawari to kaga me ya ba annabi wannan shaida suka ci ai mu san shi da wannan ba haka Khadija ta sake tabbatar mishi da wannan lokacin da mala'ika ya fara zo mishi ko yake cewa zammiru ya ayyuhal muzammil ko ya ga abun tsoro ya ga abun tsoro tace mishi kalla Allah ba zai taba kulle zaka ba me yasa tace kai mutumin kirki ne mai taimakon mutane ne kai ba mutunan banza bane ba makaryaci bane ba mace amana bane ba mai saba alƙawari bane ba to shi yasa annabi in yaga an saba alƙawari har yana mamaki shi yasa ma yake kai la imana liman la amanata lahu babu babu imani ga duk mutumin da bai da amana wala dina liman la ahada lahu kuma babu addini ga duk mutumin da bai da alƙawari to Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon kula da alƙawari sai ce haka in an bashi amana kuma zai ci wannan amana annabi ya ce na ɗaya daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai fara ɗauke ma al'umma ranar tashin alkiyama shine amana amana za ta ƙaramci yanzu yau kana da abu kana da wani shekaranka ko kana da wasu abubuwa naka yanzu kana tunanin wai duniya wane ne ma za ka gaya ma wanda abin ba zai hitarwa ba shi yasa ibn mas'ud yake cewa yake cewa wai ya za ku in Allah ya kawo ku wani zamani da fitina ta yi yawa suka ce miyar fitina yace shine bid'a babba ya taso a cikin ta a hi karami ciki ya taso haƙin har mutane ga magar mutane su dauka cewa wannan abin shine addini duk lokacin da mutum ya saba mai sai a ce ya saba mu sunna lokacin da mutum ya zo da abin da annabi ya karantar da shi sai a ce ya zo da ni ya zo da bid'a suka ce mishi yaushe ne wannan abin zai kasancewa na da gaske abin da ya zana musu sai ce in makarantan ku suka yi yawa wanda suna karanta alqur'ani ba su san me ke dauke da shi ba ka samu mutum ya hada ce sattin akan shi amma bai san falla a walla ba balle na sallah yace idan masu masu shugabanci suka yi yawa masu mulki suka yi yawa yace idan malumanku masu fahimta addini suka yi karamci yace haka kuma in amana ta yi karamci a cikin ku masu amana sun yi karamci a cikin ku yace to lokacin nan ne za ku ga wannan fitina kaga mu ai duk mun ga wannan fitintuno ne duk mun gan su za ka zo da sunna annabi sai a ce kayi ni ka zo da bid'a ko ba haka nan ba in ka ga abin da yake sunna in ka ga in ka ce wai abin ba sunna bane ba sai a ce ni ka kawo saba abu a cikin addini in ka ce wai abin da ake yi ba sunna bane ba sai a ce kuma kai ne ma ka zo da ni kai ne ka zo da fitina a cikin addinin musulunci to amana ta yi karamci annabi ya ce na ɗaya daga cikin alamomi na ƙarshen zamani yau sai ka rasa wane ne za ka ba wane ne za ka ba amana duk wanda ka ba yana tsoron ya ci amanarka haka nan ne ko in makwabcinka ne in abokinka ne in matarka ce in ɗanka ne duk wani kana tsoron ka danƙa mushi wannan amana ya ci amanarka amma kun ga magabata da suka rayu zamanin da ke da kai amana babu wannan haka in an yi hukuma da kai a in mutum ya ba mari ɗaya ka mishi mari biyu wannan yana nuna kai ba mutumin kirki ba ne ba mutumin banza ne duk abin da aka yi da kai sai ka wuce gona da iri wannan ba ɗabi'a ba ne na mutanen kirki duk wanda ya ma abu babu laifi karama musulunci ya karantar da mu ne biyayya mu shugabanni yau wata tana ta faru mutum ya zalunce ka kana da dama ka kai shi wurin hukuma a hidda ma haƙƙinka to in ka zo wurin ramawa ka wuce lokacin da aka kashe Hamza annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun kashe namu nawa daya sai mun kashe nawa nasu dari ko Allah ya ce a'a ai wanda ya muku ta'addanci ku rama gurgurda yadda aka yi muku ta'addanci amma ku yi haƙuri shine yi zama alkhairi gare ku shi yasa annabi yace ba wai jarumi bane mai ɗaukar mutane yana bugawa da ƙasa annabi yace wanda ake ce mai jarumi shine mutumin da yake mallakar ran shi lokacin da ya hushi annabi yace duk wanda aka zalunta yana da ikon ya rama amma yace ya yahe ya bar ma Allah Allah zai bashi aljanna in an zalunce ka kana da ikon karama mutumin da yama bai ji ƙarninka ba mutumin da yama kana da ikon ka sa a kama shi ko a ɗan mishi amma ka ce tahina yayi ma duniya da lahira Allah zai baka aljanna shi yasa Allah ya ce wal ya'fu wal yasfahu ki afwa ku kauda kai ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum shi yanzu mu ba mu san Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna laifikan mu da mi da kurakuran mu Allah muna so Allah subhanahu wa ta'ala ka yaye mana laifikanmu da kuma kurakuranmu. To sai muna yi ci na gaba shi ne babban, shi ne shegen kenan. Nifaƙun itiƙali muna hici na aƙida, muna hici wanda ake ɓoyewa ina can cikin rai. wanda kai kaɗin ka san mene ne kake ni da wannan shi ne mi mutum zai ƙudurce lallai a zuciyar shi bai yarda da abin da Allah ya faɗi ba bai yarda da abin da Allah ya faɗi ba amma a baki yana gai wannan kuma malumai sun ce samsam a makka babu wani abu mai suna ma munafici sai dai ka hutun kawai kawai in mutum bai yi imanin ba zai ce ma bai yi imanin ba kuma ba jiya da za ka yi da shi muna yi sai da aka yi hijira aka zo madina aka haɗu da shugaban munafikai ko abdullahi bin ubay bin salul ko to lokacin nan ne ha kasuwan munafiki ta fara tashi kun ga a makka aka ce samsan babu na abu munafiki sai dai ka hutu wanda a makar ne duk abin da annabi ya yi a makar ne za aka ce ma annabi mahaukaci a makar ne aka ce mishi mawaƙi duk a can ne aka gano wannan ban kai a makar ne aka ce an kawo ce ma abin da ya zo da shi kai Allah ma in ya isa yi ba annabin ba a to a madina fa an sami yawan musulmai sai dai munahici yayi yawa in mutum bai yi imani ba sabanin maka in bai imani ba kawai zai ce bai imani ba amma madina mutum bai imani ba sai ce yayi imani saboda mi ya zama ma musulmi bala'i ko kuma shari Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu baki daya wanda kamar yadda muka ce muku wannan asali shi wannan nifaqul i'tiqadi munahici ne wanda yake na kahonci shi yasa sai Allah ya ce to ai zaka samu daga cikin mutane wanda suke cewa sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar tashin alkiyama Allah ya ce amma ba su taɓa yin imani ba su a ganin su wai suna yaudara Allah ne da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sauran masu imani saboda ni bakin da kace ni musulmi ne bakin da kace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ko to shikenan annabi yace umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah annabi yace Allah ya aiko ni in yaki mutane har sai sun shaida ba abun bautawa da gaskiya sai Allah har sai sun shaida ni manzon Allah ne sai su yi sallah sai su ba da zakka annabi yace in sun yi haka to haƙiƙa jinin su ya samu kariya daga gare ni to mutum saboda ya ga yana da dukiya bai yi imani da Allah ba sai ya ce ai shi ma musulmi ne saboda ni ai ku zahiri shi kuke kallo ba ba irin shi ba ko a yanzu nan wa ya sa abin da ke da kai cikin zuciyata ko kuma ni na sa abin da ke da kai cikin zuciyar wani babu wanda ya sani sai Allah to shi ne Allah yake nuna musu ha duka ya sa abin da suke Allah wani ya ce ka iya ga dama zai maka asirin su ya hiddo sunayen su ba karara kowa ya sani ai kun tana a yaki lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya mishi ishara kan wasu mutane su goma sha munafikai ne a ya jawo Huzaifatul Yaman wanda malumai suke ce masahibu sir shine ma'abucin sirrin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kaga da wane wane munafiki ne wane munafiki ne duka annabi ya zana mushi munafikai Allahu akbar to shine wanda maza suka yi Umar hankalin shi ya kasa kwanci a Umar yayyayyar Huzaifa Huzaifa yace mishi Umar ban iya tona asirin da sirri na ni da annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Umar yace shi ba shi bane ba matsalar shi shi yanzu yana ciki ko bai ciki yace a a Umar ba ka ciki to kaga duk lokacin da kaji ana bayanin wasu miyagun ɗabi'u wasu ayyuka mara kyau kakka tsarkake kanka ce a a kai ka tsarkaka a a kai rinka zargin kanka ka aje kai ma kana da cikin wannan mutane Allah ya ce fala tuzaku anfusakum kakku tsarkake kawunan ku huwa a'lamu biman ittaqa shi Allah shine ya san wane ne ke tsoron shi shi ya san wani kowa tsoron Allah to sai Allah ya ce to yana sanafa da sun ce sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar tashin alkiyama Allah ya ce amma ba su yi ba su yi imani ba saboda me ai sun furta a baki ko wanda mun yi bayani can bayani ake ce ma imani ka kudurce a ranka bakin ka ya furta gabanka su yi aiki tutar suka furta a baki a kuma wani aikin gaban nasu sai suka yi amma ba su kudurce a ransu ba amma bai amfane su da koyin ba shi yasa Allah ya ce ai wa ma hum bi mu'minina ai da ai ma ba su taba yin imani ba to akwai su daga cikin mutane wanda a tarihin baya an samu da yawa wani zai zauwa ya ce ya shiga musulunci daga ya yi shigo musuluncin kawai asali ya zo ne ya kawo ɓanna cikin musuluncin daga baya sai ya yi ridda shi yasa annabi ce man badala dinahu faqtulu duk wanda ya ridda ya bar addinin shi annabi ce kawai ku kashe shi kun gane yanzu yau turawa yadda suke sai a samu wani mai ilimi cikin muna ganewa sai ya ce ya shigo musulunci bayan ya shigo musulunci bayan an kwanace sai ce ya riga ya bar musulunci yanzu daga ya haka nan sai ce a kai su masu ilimi ai sun shiga sun ga musulunci ma da hayaniya ne ba gaskiya bane ba sun gano ma babu kaza ciki addini ne kaza addini ne kaza addini ne kaza duka wannan miyagun aƙidin da kuke ji asalinsu asalinsu wanda suka kawo su sun shigo musulunci ne kuma da yawansu daga baya sai suka yi ridda suka bar musulunci hatta wannan kadariya asalin ta wanda ya kawo ta ba yahude ne dan uwan wa dan uwan Nabi bin Asam wanda ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka aki na Shi'a ko eh ga sunan shi nan Abdullah bin Saba al-Yahudi shi ma ba yahude ne to duka shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mana wa tilkal ayyamu dawilaha bainan nas duk wani wanda kaga ya zo ya wata ɓanɓalma ko ka ba ka gani asalin shi wane ne shi ana zaune lokaci yayi sai mutum ya zo ce muku ai yayi imani kuma daga baya shi sa annabi ce daga mutum ya shigo musulunci to kawai in dai yace ya bar musulunci a kashe shi saboda ni duk abin da ake bukata na gaskiya a bayyana mishi an bayyana mishi ya gano ba abun bauta da gaskiya sai Allah ya gano annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ne kuma sai ya komo ya ƙaryata to ba abin da ya dace da wannan mutumin sai kisa sai Allah yake to wannan maganar da suka yi su suna yaudara Allah ne ana ku gani kenan suna yaudara Allah kuma suna yaudara masu imani saboda ni mu yanzu yau daga ka ce ka musulunta sai ni kallon ka zama dan uwan mu musulmi ko ba haka nan ba to ashe su yaudara ce suke yi sai Allah yake amma wa ma yakhda'una ai ba kowa suke yaudara ba illa anfusahum sai kawo da su wa ma yash'uruna sai dai su bisu sani ba saboda ni lokacin da Allah subhanahu wata'ala kamar da zamu zawo mu bi zai ido su baki daya yayi ya wuce jahannama da su za ku cewa wai ku sahabbai ba tare muke da ku duniya ba sai Allah ya ce a a ba tare kuke ba ai ku kun yi ƙarya cikin addini ba ku yi imani ba kuka ce ku yi imani kuka yi ta kwane-kwane kuka yi ta ha'inci kuka yi ta kaza cikin addini don haka ba mu da ba ku da alaka da wa'ancan mutanen shi yasa da abin da za ka yi a rayuwa ka yi gaskiya in musuluncin za ka yi ka yi musulunci saboda Allah ba saboda wani abu ba in kahurcin za ka yi ka kahurce kawai saboda kahurci shine ka zaɓa ka yi a rayuwarka yaudara ba ɗabi'a bane mai kyau ko a cikin musulmi ko ma a cikin wanda suke ba musulmi ba kina insha Allah ta'ala saboda lokaci za mu iya saurarawa a nan gobe idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai muna rai sai mu ci gaba kan wannan aya inda muka tsaya sai kuma mu ci gaba kan aya ta gabanta inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idza qila lahum لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون Allah ya ce in kace musu ka kuibanna a duniya ka kuibanna a ban kasa shine kahunci da bid'a da munayici da saba Allah sai ce a a inna ma nahnu muslimuna mu manhum mu shine gyara Allah ya ce a a ku bari ji Allah ina tona musu asiri ne ku yi menene manhum su manhum Allah ya ce ala ku saurara innahum humul mufsiduna wannan mutanen mabannata ne makiyan ku ne makiya addinin ku ne in sun samu dama za su kashe ku za su wulakanta ku abinda muke karanta ne da dai Allah subhanahu wataala ya mana tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya yahi mana baki daya idan insha Allah inda kai mai tambaya ko kuma wani wuri da aka ji aka yi kuskure za a iya tunatar da mu insha Allah mutumin da ke zai amsa sallama zai amsa sallama ba wai mai karata alkur'ani ba mai sallama in aka mai sallama yana amsawa sai dai ba cewa ke wa alaikum salam ba a'a yana ishara ne da yana ɗaya daga cikin haƙƙin musulmi kan musulmi kamar yau da sallama in yayi ko Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa in ai muku gaisuwa ku maida da wanda ta hita alkhairi ko kuma wanda take ne makamanciyarsa in mutum na sallah aka mai sallama zai yi ishara ne na ni na ya ji sallama kamar yadda insha Allah za mu zawa cikin karatun na sifatu sala za mu kawo babu za mu yi cikakken bayani to balle wanda ke wani wuri zai amsa sallama إن شاء الله Kware da gaske zai iya tsayawa yi ba sai ba sai inda ya nisha ba wani babari yake gidan shi ya ko sai dai abinda annabi ya ce shi ne duk wanda ya sallah tare da liman kamar yin sallar tarawih tare da liman ko qiyamul layl tare da liman har aka ida raka'a ɗaya ce aka yi raka'a uku ce raka'a biyar ce raka'a bakwai ce raka'a tara ce raka'a sha ɗaya ce bakin nan dai ne ba a wuce sha ɗaya in dai aka sallame ko ɗaya liman ne tare da kai yace aqida ce gobe annabi yace za a rubuta ba kamar kara ya daren baki eh kana kiyamun laili za ka iya tsayawa kai insha Allah ta'ala to eh abinda muka karanta ne dai Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana Allah ya biya mana bukatocin mu na alkhairi baki daya ya kashe mu muna musulmi ya sa magana mu na ƙarshe cikin duniya shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna addu'a duk musulmin da ke da wani bukata na alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mishi duk mutumin da ke cikin wani kunci ko damuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mishi Allah ya sama rayuwar mu albarka Allah ya sama ayyukan mu da kasuwancin mu da iyalan mu da komai na mu Allah ya samu shi albarka Allah ya samu daga cikin bayan shi wanda za a intawa daga cikin wannan wata mai tarin albarka muna addu'a ga uwayen mu ga malaman mu wanda suka rasu Allah ya yi musu rahama wanda suke rayu kuma Allah ya sa su cika da imani Allah ya raba su da kunya duniya da lahira Allah ya sa maganar mu na ƙarshe cikin duniya shine la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Allah ka zama da ƙasarmu Nijiyar lahiya da sauran ƙasashen al'ummar musulmi baki ɗaya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.